العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قائم يوم في وجه صفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لبوليد دريه لدى أربعين دبايا كما يوم بيو قوة قومة ميلادية لبوليد قومة شاترة a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya biyar annabi sallallahu alaihi wasallam matar sayyiduna ali radiyallahu anhu wato fatimatu bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi fada'iluha wasu daga cikin falalolinta abubuwan da suke na darajoji da ta sama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala qalat aisha radiyallahu anha na na'isha tace جاءت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم نعنى فاطمة رضي الله عنها تازو تشبو جدا النبي صلى الله عليه وسلم ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيت با تساقى ما تفير النبي صلى الله عليه وسلم با إرن تفيت إرن تفير النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليها تشغو سيما صميميك يجي تربوتا وقال مرحبا بابنتي وانزال سميتي مرحبا لاليد آتا wannan falala ce babba tata annabi sama yana tashi ya je tarbota tafiyar ta irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wannan yana nuna mana tawazu'un annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana kuma yadda yake kula da iyalansa وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء لأن أم سلمة هند بنت أمية رضي الله عنها تشي جلل النبي صلى جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة النبي صلى يا للبع للبع هي جلل يزبع مي للبع سمن سمن الحسن babban jikansa ta bangaren iyarsa na na Fatima radiyallahu anha wato alhassan siftu rasulillah wa raihanatu wal husaini da kuma dan uwansa husain radiyallahu anhu wa aliyin da babansu sayyidina ali wa fatimata da kuma nana fatima radiyallahu anha jallala alaihim kullihim kisa'an kenan manzon sama ya lulluba wani wata riga in an ce kisa shine abinda ake dorawa bayan an sa kaya idan mutum ya sa riga ya sa wando to rigar da zai dora a sama ko mayafin da zai yafa a wajen da suke yafa mayafin to shi ne ake ci mashi kisa kisa sun makala sai ce Allahumma ha'ula ya ahlu baiti manzo Allah sun ce ya Allah waɗannan 'yan gidana ne wa khassati kuma su keɓantattu ne a wajena suna da wata daraja a wajena azhib anhum rijsa ya Allah madaukakin sarki ka tafiyan musu da kazanta duk wani abu da ya zama na kazanta na najasa ya Allah ka kawar musu wa tahhirhum tathira dan ya Allah ka tsarkake su tsarkakewa innama yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tathira shine nan manzo sama ya yi wannan addu'a wannan hadisin ana ce mashi hadisul kisa shahararren hadisi ne a wurin malaman aqida shahararren hadisi ne a wajen malaman firaq shahararren hadisi ne a wajen malaman sira wasu daga cikin yan bid'a sun dauki wannan hadisin musamman yan shi'a a matsayin su keɓance su fitar da matan annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ba sa cikin ahalin baitin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baya nuna haka ko kusa cewa ha'ula'i ahlu baiti waɗannan suna cikin 'yan gidana ba su kadai bane 'yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam فقالت أم سلمة وأنا معهم يا رسول الله سينا أنا أم سلمة سيدة تاقى حقا سيدة يا ما أيتن الله نيما إنا تكنس قال إنك على خير من سنتي للي كم كنا كان الخير kina cikinsu kina kan alkhairi kin dace da alkhairi so da kamatan manzo su suna cin ahalin baitin su sune ma na farko da nassan alqur'ani duk wanda yake ba matan manzo sun ba to a nassin alqur'ani to shi yana bin matan annabi sallallahu alaihi wasallam din shi ma hadisi ne sahihi وعن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض أهل بيت أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار با wani mutumin da zai ki ahlul bait face sai Allah ya kona shi a cikin wuta sai Allah ya jefa shi a cikin wuta wajibi ne mutum ya so ɗan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني ji qahtani hubbu sahabati wal qarabati sunnatun da san mutanen gidan annabi sama da san sahabbansa sunnatun aqida ce sunnatun na yi aqidatun alqabiha rabbi idza ahyani da zan je in haɗu da ubangiji na idan ubangiji na ya rayar da so daga sahabbai su iyalan manzon sama waɗanda suka rayu da shi to dukkaninsu sahabbai ne so daga sun ci tudu biyu sayyidina ali radiyallahu anhu yana cin ahlul bait sannan kuma yana cin as-sahaba na na fatima tana cin sahabbai sannan kuma tana cin ahlul qaraba haka ƴaƴansu al-hasan da al-husayn radiyallahu anhuma sun ci tudu biyu suna cin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan suna da daraja ta cewa su ahlul bait matan manzo Allah sama su ma sun ci tudu biyu ga su ahlul baiti sannan kuma ga su suna cin sahabbai su kuma ahlul baitin da suka zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su cikin sahabbai su suna daraja kwara ɗaya ce su kuma sahabban da ba ahlul baiti bane su ma sun ci daraja ɗaya su sahabbai ne ba ahlul baiti to haka yake وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها نانا عائشة تشي من تبا جنون وجه تفي كما da manzon Allah sama a wajen zance da magana ba fiye da na na Fatima radiyallahu anha irin yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake magana haka take yi wa kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha na na Fatima radiyallahu anha idan ta shiga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama qama ilaiha shi manzo sama ya miƙe zuwa gare ta ya je ya tarbo ta kun ga alqiyamu ila al-inshan kenan shi yasa malamai suka ce uku ne akwai alqiyamu ila al-inshan akwai alqiyamu ala al-inshan sannan akwai alqiyamu lil inshan alqiyamu ila al-inshan li yurahhaba bihi akan je babu laifi wani yana tahowa a je a tarbo shi to wannan ya halasta ga yi nan manzon sama kama ilaiha manzon sama yana tashi ya je tarbo diyarsa da na Fatima radiyallahu anha saboda ya halasta wani babban mutum ya zo ko mahaifinka ko wani shugaba ko wani malami ka hango shi daga nesa sai ka tashi daga inda kake domin ka je ka tarbo shi sai ka zo ka bashi wajen zama ya zauna ku gaisa akwai alkiyamu lil insan alkiyamu lil insan shine mutum ya zo ko sai a miƙe tsaye hadisin sayyidina muawiya radiyallahu anhu al-imam al-bukhari ruwaito shi da isnadi sahihi a cikin al-adab al-mufrad manzo sun yace man ahabba an yatamassala an-nasu lahu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar duk mutumin da yake so shi da ya zo waje a miƙe sai ya zauna sannan a zazzauna irin yadda ake yi a yanzu ake yi a kotuna ake idan wani babban mutum ya zo masu ce duk wanda yake son haka a cikin zuciyar shi to falle tabawa maq'adahu minan nar to ya tanadi wajen zaman shi a wuta tun kafin a je lahira ba kyau ba kyau kawai haka nan wani ya shigo sai a miƙe mishi amma alƙiyamu ilal insan babu laifi shine ake samun iskali malaman da suke ganin cewa ya halasta a yi ma wani a miƙe wancan waɗannan hadisan suke kafa hujja da su a'a illal insan daban lil insan daban sai kuma alkiyamu alal insan mutum yana zaune wani kuma ya tsaya a bayan shi ana tsaye ana tsare shi in akwai manufa ta tsaro an sha bayani ba laifi ba ne amma haka nan ba tiɗi ba ta daɗa wani style ne aka ɗauka kawai wani na zaune sai wani ya tsaya mishi a baya to ba yi da fa'ida baya cin abin da shari'a ta yi da shi haka nan kawai wani ya zo ya tsaya a bayan wani ba abin da zai iya mishi ko kuda baya kore mai to ba yi da fa'ida kawai an ga wasu suna yi sai akwai kwaya to ba yi da fa'ida ka'ai to shine na ka wannan ne saboda kama ilaiha da aka faɗi a cikin hadisi na na Fatima radiyallahu anha daga cikin falalarta manzal sama yana tashi li yuhiba biha domin ya je ya tarbote mata maraba lale faqabbalaha sannan bayan yi haka kuma sai ya sumbance ta ashe ya halasta mutum ya sumbanci diyarsa ko da tana gidan miji kaga ba magana balagaggiya ake ba ko da tana gidan miji ya halasta baba ya sumbanci diyarsa sannan wa rahaba biha manzon sama ya mata maraba lale وكانت وكذلك كانت هي تصنع به sannan ita ma haka take idan manzo sama ya je gidanta daga cikin tawazu in annabi sama yana zuwa gidan ƴaƴansa yana zuwa gidan na Fatima radiyallahu anha har wata rana ma da daddare ya je da daddare ya je zauna a tsakiyar su da ita da mijinta mijinta yana gefe ita kuma tana gefe annabi sama ya karantar da su karatu ya koya musu addu'ar da ake idan za a yi bacci kaga ana bukatar wannan duk wannan suna cin falalolin na na Fatima radiyallahu ta'ala anha wanda suka keɓance ta da manzo Allah sama ya keɓance ta da waɗannan falaloli Allah ƙara mata yadda da sauran sahabbai duka bali'atul mujahidat bali'atul mujahidat na na Fatima radiyallahu anha tana ɗaya daga cikin waɗanda suke na farko farko a cikin masu jihadi mata in an ce tali'a waɗanda ake fara ganin su daga bala'a ne ko attulu attulu a biya bullu ko ana cewa bala'ati shamsu ko bala'ati shamsu ko bala'al badru bala'al badru kaga ya bullo kenan ana ganin sa to ana ce ma abin da yake a matsayin abin da abin da yake muqaddimi eh abin da yake muqaddimi a farko yake ya zo a farko to ana cin shi taliya to na na Fatima radiyallahu anha tana cin taliyatul mujahidat fi sabilillah tana cin waɗanda suka fara jihadi a musulunci zamu ji irin jihadin da ta yi na farko wanda ba wanda ya irin sa sai ita bada'a jihaduha radiyallahu anha ma'a bidayati da'wati ila Allah ta'ala na na Fatima radiyallahu anha ta fara jihadin ta ne jihadin ta ya fara ne tun a farkon da'awar musulunci tun da musulunci ya zo ana makka kaga ai duk jihadin da ayoyin da suke magana kan jihadi a makka to ba ana nufin aljihadu bi sinan ba ne ba jihadin makani ake nufi ba ba jihadin abin nan ba jihadin ba jihadin ba jihadin makami ake nufi ba can da Allah mana ku ce wa jahidhum bihi jihadan kabira وجاهدهم به جهادا كبيرا سورة الفرقان سورة مكية سورة مكية ina jin babu wani malami daga cikin malamai da ya sabani akan cewa suratul furqan ba makiyya bace amma a cikin ta Allah ce wajahidhum bihi jihadan kabira ka yaƙe su da shi bihi bi ne shi a malami bil qur'an jahidhum bil qur'an ka yaƙi kafare da alqur'ani ka kawo musu hujja ka rika jawo musu alkur'ani kuma jihadin sai Allah ya fassara shi da sai ce masa kabiran jihadi babba wajahidhum bi jihadan kabira ka yaƙe su da alkur'ani jihadi wanda yake babba mai girma to kaga aljihadu bil ilmi kenan to za mu ji ita yana na a fatima radiyallahu anha irin nata wa kana abuha sallallahu alaihi wasallam qad nala min al-adha ma tanu'u bi hamlihi al-jibal wa kana abuha babanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan qad nala min al-adha haqiqa ya samu cutarwa ma tanu'u bi hamlihi al-jibal abinda duwatsu za ta kasa dauka abin da duwatsu ba za su iya ɗauka ba idan aka ce na'a kai ta ƙa'afa ce ta ƙa'asa an fili shai in sai a ce na'a ko da ta nu'u bil usbati ulil quwwa inna mafati ma inna mafatihahu la tanu'u bil usbati ulil quwwa وفي إحدى المجالس الوثنية الفاجرة أتيت كم مجلس سيكو مقلي na. bautar na jahiliya waɗanda suke na wasaniya na bautar gunki alfajira waɗanda ake aikata fajirci da saban Allah a ciki sami'a uqbatu ibn mu'ay abi mu'aytin nafaran min ajlaf quraish uqbatu ibn abi mu'aytin yaji nafaran wasu jama'a min ajlafi quraishin daga cikin masu kekashewar zuciya na quraishawa ajlaf jam'i ne na aljil idan aka ce aljilfu shine qasil qalb sannan yana ɗaukan ma'ana al-ahmaq wawa so daga nan ko ajlafu quraishin ko ka fassara shi da humqa quraishi wawaye ko kuma ka fassara shi da ne wanda suka zama ghilazul qulub waɗanda zukatansu suke masu ƙeƙashewa masu kaushin hali irin su abu jihar suka haɗa ana fira ya ji su shi ukbatu na abi mu'aitin man ya ƙumu ila hada sala a lokacin wata taguwa ta haihu ga, ga, ga, abin nan ɗinta nan menene ake ce mishi mahaifarta ga mahaifarta nan a gefe shine ake ce mishi asala ga mahaifa nan a gefe sai suka ce man yaqumu ila hada sala wane ne zai iya ɗaukan wannan mahaifar ko uwa uwa domin mahaifa ba ta faɗowa uwa ake cewa fa yulqiyahu ala zahri muhammadin wa huwa sajidu yaje ya tefa a bayan muhammad yana sallah to uqbatu ibn abi mu'ayth shine ashqaha idan ba'at ashqaha وتبرع عقبة أخزاه الله عقبة بن أبي معيط سيتشي شيني ذي تبرع يدو تجبارن حق ذي في سبيل الوسط هذا أنا شيء تبرع شيني في سبيل الله abinda za ka yi ba dan lada ba dan abiya ka ba dan lada to tabarru'i kenan da ainu to shi kaga nan jimala ya ce mana wa tabarra'a kaga fa tabarra'a li sabili man li sabili wasani بتنفيذ رغبتهم الدنيئة يتكى مصبور سوانا كسكتشن بور وقال أنا يتينيني وأسرى إلى السلا وعمله يجقى وازوا قوانا أورتا تاغوا يجي أكوتا ثم ألقاه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يجي يجيب أباين النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا بعث أشقاه وبقي سيد المرسلين في سجوده شو قبل من زني النبي صلى الله عليه وسلم يتأيى أتكن سجد السبيل أقوبا حتى وصل الخبر إلى فاطمة لا باري يقوم أكجي أكفتا من أنا فاطمة رضي الله عنها شوى قا أبن دون شيطاني يزو يما النبي صلى الله عليه وسلم ينا مسلا أمسلا چن أمسلا چن كأبا أمكة فجاءت رضي الله عنها نانا فاطمة تزو چكن ججاوا وأخذت الأقذار عن ظهر أبيها تشغوا أن كذنتر دقبايا بابنتا النبي صلى الله عليه وسلم وغسلت ما لهق به من أذن سنن توانكي أبن دي سامو منزال سمنا كذنتا أبايا تنا كوكا تنا شاري مسا توانكي kun zo na ba karamin jihadi ba akwai wanda ya taba yin wannan jihadin kafin ta ba wanda ya taba yin irin shi kafarai gaggagaggasi shi wani abu wanda ake jin tsoronsu kallonsu ba fa a kallonsu abu jahal lokacin suna fajircinsu ba ka isa ka musu kallo biyu ba وفي غزوة أهد لما رأت الدماء تسيل من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أياك أهد أشيكرة أكو فاين هجرة lokacin da ta ga jini na gangarowa daga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama sara'at ilayhi wa atanaqathu sai ce gaggawa ta je ta runguma annabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'alat tamsahu dima'a na wajihi ta rika shafe ma manzon sama jini daga fuskar sa wa rasulullahi sama ya kulu manzon sama yana cewa shine ma a wannan aka samu hanya ta farko da ake hanya ta da da ake bi wajen tsaye da jini shine aka samu wata nana Fatima radiyallahu anha ta samu tabarma tabarma ta kaba kaba sai ta je ta kona ta ta zama toka sai ta zo ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai jini ya tsaya farqa ajam sai jini ya kafi in za ku masu likitocin zamani ku ta kora abubuwa kuskure sai na ku kuskure ne wannan akwai magunguna nan da yawa suna nan a duniya wa abin da wa rasulullah sama ya kulu ishtadda ghadabullah ala qaumin mushin Allah ya tabbata ga wasu mutane jamau wajha rasulihim ko admau ko damau suka yi mafuska annabin su jinajin suka sa fuska annabin su ta zudda jini wannan mutane asara ta tabbata a gare su وشاركت رضي الله عنها في غزوة الخندق سننا نفاطمة رضي الله عنها تاي تاريا دا مسلمي مزا دا ماتا اياكن خندق ياكن غللو غزوة الأحزاب وندا أكيش أشيكرا تبيا وخيبر هكذا ياكن خيبر وندا أكيش أشيكرا تبقي وغزوة وغزوة الفتح هكذا كما فتح مكة دا أكي أشيكرا تتقص ضدنا نفاطمة رضي الله تعالى عنها أكي kaga ba karamar jari ma bace Allah ya ƙara yadda a gare ta